تعملون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين منا الله سبحانه وتعالى قوديا da ya haɗa mu a wannan guri mai albarka domin ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani a wannan shekara ta 1443 wanda insha Allahu yau ne karatu kusan na ƙarshe ganin yani goman da ake so a raya ta a dare da karatuttuka na alkur'ani da salloli da addu'o'i sun gabato kuma hallo ganin cewa goma da in mutum yana dama ake so ya shiga itikafi insha Allah za mu tsaya a nan gurin kenan don a samu damar shiryawa kuma hallo domin raya wa'annan darurruka insha Allah kenan yan uwa yau za mu ce shi ne darasinmu na ƙarshe yau karatu kala biyu za mu gani na farko za mu ga idashin tafsiri na ita yani suratul alaq sannan kuma hallo za mu ga abin da ake ce mishi khatima khatima shine rufe karatu ta yadda za a takaice abin da aka haɗi da kuma manhajin da aka bi da kuma tsarin da aka bi da kuma yadda tsarin yani yadda karatu ya kasance insha Allah wannan shine ababe guda biyu wanda za mu gani a yau bi iznillah duk da muqaddima mun haɗu wani tsare-tsaren yadda za mu bi wajen tafsirin amma kuma hallo babu laifi a ƙara tunatarwa ba don kowa ba don a riƙe manhajin saboda manhaji shine abin da yake cika yani yake cika karatu a karatun da ya gabata yan uwa muna cikin suratul alaq wanda mun karanto su ayoyi guda biyar na farkonta wanda mun yi bayani a kansu da abin da ya yassara kusan su muka wa karatun awa ɗaya da ta huce na jiya wannan ayoyin guda biyar wanda suke magana akan ilimi da kuma wahayi na farko akan manzo Allah sama to malaman tafsiri suke cewa da Allah maɗaukin sarki ya fara sabko wahayi da wa'annan ayoyin guda biyar sai da aka ɗan samu tazarar lokaci har manzo Allah sama ya fara da'awa sai kuma aka sabko sauran wannan tun daga kalla innal insana ya taga har zuwa ƙarshen sura sai aka sabko su a lokacin amma zala su sama ya fara yin da'awa har ta kai ta kawo an fara samu wasu suna musguna mishi aka samu wani ɗaya daga cikin masu musguna mishi abuja to kenan wannan shine fatara da take tsakaninsu su wa'annan ayoyin tun daga kalla inda insana ya taga har zuwa ƙarshe sababi ya zo akan yani sabko su shi ne daga abu huraira yake cewa kala abu jahal abu jahal yake cewa hal yi afiru muhammadun waje hawo bai na azuhuri kuma shi annab muhammad yani annab muhammad yana yin sujjada a gaban kuna kallo yana tambayan mutanen makka shi abu jahal ya ce wai ku kuna tsaye kuna kallo muhammad zai zo ya durkusa ya yi sujjada ya tsora goshin shi a kasa ku kyale shi he suka ce mishi na faƙala faƙala wallati wal'uzza la'in ra'aituhu yusalli kazalika la'afa anna ala rakabati yace na rantse yace yayi rantsuwa da lata da uzza gumakai ne daga cikin gumakan da suke bauta musu ce ya yi rantsuwa da lata wa uzza ya ce la'in ra'aituhu salli idan na gan shi yana yin sallah yana kai goshin shi a ƙasa la'aqa anna ala raqabati ya ce zan taka kahuɗe shi ke na taka kahuɗe shi da ƙawata haka ya ce wala u'affiran na wajahu bitirab kuma yana dirmi ya huskar shi akan ƙasa haka ya ce don tsabar kiyayya shi wannan ya mahi abu lahab wanda ya riga gabata shi abu lahab hana wasu shiga musulunci yake ko to shi wannan baitin ya hana wasu shiga musulunci sannan kuma da shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya so ya dinga yin sallah bakin ciki yake bai ya so ya dinga yin sallah Abu Lahab da sunan shi Abul Hakam baban hukunci saboda Quraisha in suka samu sabani gurin shi ke zuwa ya musu hukunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai canza mishi suna ya sa Abu Jahl uban jahilci aka canza mishi suna tun daga wannan lokacin sunan ya bi shi har zuwa yau to wannan kiyayya ce daga cikin kiyayya da yake wa manzala sama wani lokaci fa'ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli li yata'a ala raqabati wani lokaci yazo ya tarro manzala sallallahu yana sallah yana so ya taka manzala sallallahu kawai yanda ya hadi kawai yazo kai tsaye fama faji'ahum minhu illa huwa yankusu ala kabai yazo yana so ta kama zama sama kawai sai mutane da suke zaune a gurin suka ga yana jawowa baya yana karewa yana karewa kawai yana jawowa baya da suka tambaye shi yace me suka ce me me yasa kake jawowa baya kake sa hannunka kake karewa sai yace inna baini wa bainahu khandaqan tsakanina da shi na ga da akwai katar rami wanda da azaba ce shi yasa na dawo baya ya ce khandakan min nar wannan wannan ramin katar ramin da akwai wuta tana ci a ciki tsakanin shi shi da manzo Allah sallama kenan daidai da ayat da ta zo inna kafainaka almustazi duk wasu masu maka izgili mun mun isar ma babu wanda ya sai cutar da kai yace wa haulan wa adnahatan kuma hallo naga abun firgitarwa naga kuma hallo ajniha naga mala'iku da fuka-fukai yani ya zo ya cutar da manzala sama sai ya ga wa'in na ba faƙalar rasuwa sai sai manzala sama yake cewa lauda na minni lakta tafattun mala'ika uduwar uduwar inda ya zo kusana da mala'iku sun kama shi sun jashi wannan da yake suwa gaba-gaba za su jajjanye shi dukansu dai Allah maɗaukin sarki abu ya ce wa an zalallahu kalla innal insana da ya taga ila akhir sura sai aka sabko da wannan ayoyin tun daga kalla innal insana da ya taga har zuwa ƙarshen sura kun ga wannan shine sababin sakkowa kiyayya ta Abu Jahal da yake wa manzo Allah sawa shine sababin da yasa aka sabko wannan ayoyin tun daga kalla innal insana da ya taga har zuwa ƙarshe yana hana manzo Allah sallallahu alaihi a gaba aka ce me yake da suna me zai kai shi zuwa ga dinga hana bawan Allah sallah almuhim da ya zama ga insha Allah karin bayani akan haka sannan ya zo bayani akan sababin kuma ya zo daga Abdullahi bin Abbas yace qala Abu Jahl la in ra'aytu Muhammadan yusalli inda al-Ka'ba la ata'anna ala unuqi fa balagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la in fa'alahu la'akhadatul malaika manzala sai sama yace idan yaga manzala yana sallah zai taka wannan me yake so aka hudin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ya aikata haka to tabbas mala'iku za su dauke shi za su kama shi kawai da za mu ga ƙara hutuwa insha Allah yanzu in muka shiga cikin tafsiri ko ishara za mu yi wannan yan uwa wata huska ce daga cikin huskoki na al'amarin da yake nuna da yake da suna wata huska ce daga cikin huskoki na al'amarin da yake nuna kiyayyar da mushrikai suka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbata wani lokaci sun kasance suna zuwa su yi tsako tumbi da tsohuwar ma'aiwa tara kuni idan yana sallah su gefa mushi kawai bakin ciki ne basa su su ga ana bauta Allah shi yasa ya tabbata wa iza zukira Allah wahdahu shima azzat qulubul ladina la yu'minun wanda basu da imani in aka ambaci Allah za su rikita to haka ne sun gwada wa manzo Allah suna kiyayya da yani kiyayya da yani cutarwa da makamantan haka wannan shine ya tabbata a lokacin da yani aka yaki a lokacin da manzo Allah sama yake yin ibada haka suke yani yi mishi na azaba wannan a takaice shi ne abin da ya sanar inshallah sai mu yani fara inshallah da karatu inshallah hayya faddal a'udhu
الشيطان الرجيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب jayid wannan su ne ayoyin da suka sabka akan abu yani jahal wanda ya kasance shaidani ne wannan fir'auna na wannan al'umma wanda ya kasance yana cutar da manzo Allah su sama kala kala cutarwa shi yasa ka'ida ce duk masu cutar da annabin Allah duk makiya manzo Allah su sama suna halaka mugu halaka yanda muka ga abu lahab ya halaka mugu halaka to shi ma wannan haka ya halaka mugu halaka a yakin badar jaida nan kuma wannan ayoyi ne suna magana a kan shi siffofin shi wannan abu jahal da kuma yadda yake cutatar da manzan Allah sallallahu sama da yadda yake hana manzan Allah sama yin ibada sai Allah maɗauki sarki ke cewa kalla innal insani la yatagha tabbas ɗan adam la yatagha yana ƙetare iyaka yana ƙetare dokokin Allah maɗauki sarki yana ƙetare iyaka kalla kalla kalma ce ta haƙƙan tabbas da gaske ɗan adam la ya taga yana yin ɗagawa yana ƙetare iyaka mai ɗagawa shi ne mujawazatul hadd ƙetare iyaka kalla innal insan la ya taga tabbas ɗan adam yana ƙetare iyaka yana yin ɗagawa yana bin son zuciya yana yani yin girman kai game da ubangijin shi wani sababi yake sa shi yana yin ɗagawa yana yin girma kai a ɗabi'a ce ta ɗan adam amma ɗan adam inan da yake yin wannan abin shi ne wanda yake kafin don mumuni da gaske bayya yin ɗagawa bayya ƙetare iyaka game da yani al'amurka yani game da da yake da suna bayya ƙetare iyaka game da tsari na allah maɗaukin sarki kalla inda insa ya tara haƙƙan lallai tabbas ɗan adam la ya taga yana yin ɗagawa yana ƙetare iyaka yana bin son zuciya da soye-soyen zuciya mi wani sababi yake sashi me in ya samu yake yi an ra'ahu staghna ko kuma an ra'ahu staghna lokacin da ya ga ya samu wadata ta dukiya daga ya ga ya samu kuɗi sai ya dinga yin ɗagawa ya dinga girman kai ya dinga bin son zuciya ya dinga rena Allah ma'aikin sarki ya dinga rena manzo Allah su zama misali Abu duk mutumin da yake dagawa don ya samu dukiya da sauransu shugaban shi akan haka shine abuja lokacin da ya gaina da dukiya sai yake adawa da manzan Allah sai yake kiyaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an ra'ahu staghna dan ya ga ya samu dukiya ya samu wadata wasu malamai suka ce kalla innal insana yatagha lalle dan adam yana ketare iyaka yana girman kai game da Allah maɗaukin sarki yana yin dagawa an ra'ahu stagana lokacin da ya samu wadata idan ya samu wadata ta lahiya ya mance cuta za a ga ya dinga yin dagawa kawo babu rashin lahiya idan ya samu wadata ta kuɗi sai ya mance yani talauci kawo babu talauci ya dinga ta dagawa ya dinga girman kai ya dinga ta almabuzarci ya dinga sabawa Allah maɗaukin sarki idan ya samu ni'ima ta kwanciya hankali ya yi mance da wannan ya ta shashanci da sharholanci kamar kace babu rishin kwanciyar hankali to shi ne wasu malamai suka ce wannan ishara ce akan an ra'ahu stagna lokacin da mutum ya wadatu sawa'an da lahiya sawa'an da kwanciyar hankali sawa'an da kuɗi duk da sababin sabkar ya zo akan abuja shi kuma sababin da ya sa yake wannan ɗagawa jijji da kai na shi yana da kuɗi shi yasa yake cutar da manzala san irin wannan cutarwa to tabi'a ce ta alkur'ani karan harko idan mutum ya saba wa Allah karan harko idan mutum yana tsaya da addinin musulunci karan harko idan mutum yana huto na huto daga musulunci ana bin shi ta laluma ana bin shi ta tattaunawa kyakkyawa ana bin shi ta wa'azi wajadiluhum billati hi ahsan aw kuma ud'u ila sabili rabbika bil maw'izati hasana to Allah madaukakin sarki anan gurin zai fara wa Abu Abu Jahl zai fara mishi wa'azi da jawo hankali idan ya kiya kuma lo za a ce to in ka sake kai za a ga abin da ya same ka to haka kafiri yake baya jin wa'azi shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa ya yi umarni akan ayi wa'azi ya ya nuna da akwai wanda kaɗai suke amfana da wa'azin wa kafiri baya amfanuwa da wa'azin hayya wa zakir فذكر إن نفعت الذكرى fazakir in nafa'ati zikira kai wa'azi idan wa'azin zai amfana wa zakir fa inna zikira فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين Allah madaukakin sarki yace kai wa'azi kai fadakarwa domin fadakarwa tana amfana mumuni mafhumul mukhalafa wanda ba mumuni ba duk wa'azin da zaka mishi baya fa'ida ta to shi ma Abu Jahal an fara mishi da fadakarwa da jawo hankali da gwada mishi abin da yake bai dace ba a hankalce ma to shi ne Allah maɗauki sarki ke cewa inna ila rabbikar ruj'a shi wannan ɗan adam ɗin da yake ɗagawa yake girman kai yake ƙetare iyaka don ya ga ya samu wadata to a gaya mashi inna ila rabbikar ruj'a lallai makoma zuwa ga ubangijinka take yani Allah za a mutu da akwai mutuwa za a koma zuwa ga Allah Allah maɗaukin sarki zai wa kowa hisabi mutumin da ya aiki na kwarai aljanna wanda ya aiki mummuna wuta shi kuma wannan ayyukan shi da yake ayyuka ne wanda suke mummuna abuja alkenan kenan nan kawo gargaɗi ne ake mishi kiyaye da akwai mutuwa tana zauwa inna ila rabbika ruj'a lallai kuma koma zuwa ga ubangijinka inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum makoma ta halittu gabaki ɗaya tana tare da mu tana koma zuwa gare mai zalawa yake sarki sun inna alaina hisaban kuma halusa yani hisabi yana kanmu allah mawake sarki shine zai yi hisabi a kan bayi gabaki da su kinan wayannan ayoyin guda uku suna nuna mana wasu bangare daga cikin sifofi na abuja shine ya kasance yana dagawa yana kiyayya kafiri ne yana kiyayya yana dagawa yana ketare iyaka game da haƙoƙin allah da haƙoƙin bayi me yasa yake yin wani abin don ya gaina da wadata ta dukiya sannan kuma hallo yana kin yani ibayya imani da makoma zuwa ga Allah maɗaukin sarki tashin alkiyama shi yasa duk mutumin da bai ba imani hakikanin imani da tashin alkiyama za ka same shi shine ɗauka kullum cikin zunubi ina ka ta yi zunubi ina za ka wata zunubi kullum cikin aiki na asha kullum cikin ababen da cin zali da makamanta ka saboda bayya tunanin cewa za a mutu za a taso a tsaya gaban Allah maɗaukin sarki shi ne na Allah maɗaukin sarki ya ce inna ila rabbika ruja to ka san da cewa lallai makoma tana zuwa ga gurin ubangiji ka kenan Allah zai saka mishi akan ayyukan da yake kun ga dan yani an faɗa mishi ayyukan da yake mummuna ne kuma an kwatanta mishi ya kiyaye da akwai makoma zuwa ga Allah maɗauki sarki sai Allah maɗauki sarki ya ci gaba akan hada wasu hadin wasu sifofi da yake da ya Allah maɗauki sarki yake cewa ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla shin kaga wanda yake hana bawa lokacin da zai salla ara'aita alladhi yanha yani shin kaga ba ni labari game da al'amari na wanda yake hana bawa lokacin da zai sallah ba ni labari an yana yin wannan abin a cikin hankali kwa mutum yana so zai yi sallah ya bauta wa Allah ka hana shi ba kai karan kanka ba shi ne kawon magana nan a ra'aita yani akhbirni akhbirni litta'ajjub ba ni labari domin yani mamakin abin da yake akan shi na hana bawa lokacin da ya salla ya tabbata da ijma'i na malaman tafsiri suka ce al'abd al-manhiyu an sala shine manzala saba wanda yake yin hannun kuma allo shine abu jahal yana hana manzala su sami yin sallah kamar yadda muka riga muka bayyano muka karanto a kisar da muka fara buɗe karatu da ita a ra'aitar ladiyan ha abdan ila sallah wanda yake hana bawa lokacin da zai yi sallah kenan ka yi mamaki da halin shi wanda yake hana bawa mu lokacin da zai yi sallah ba mu labari ne yaya halin shi yake na na banna wanda yake hana bawa lokacin da zai sallah yake hana kenan manzala sama da lokacin da zai yi sallah sai Allah maɗauki sarki ya ci gaba da cewa shin yana hana wannan bawan yin sallah idan ya kasance shi wannan bawa abin nan da yake akan tsoron Allah yake abin nan da yake akan shirya yake akan yani tabbat yani tafarkin Allah yake ya za a yi hana shi shine Allah maɗauki sarki ya ce ara'aita in kana alal huda ba ni labari shi wannan da yake hana ba wannan da yake sallah idan ba wannan ya kasance a kan shirya me zai sa ya dinga hana shi kuma tabbas wanda yake yin sallah yana kan shirya to in ya kasance a kan shirya me sai sa ya hana shi shi wannan bawan da kake hanawa sallah yana kan shirya yana kan tafarki wanda yake nuna mana cewa duk mutumin da yake kiyaye sallah yana kan shirya ko da an samu wani sauran laihika da sauransu insha Allah lamarin zai zo da sauki domin sallah tana kai mutum zuwa ga tana shi yin ayyuka da laihi in dai tana gyaruwa ana yanta kamar yadda ta dace inna salata tanha inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar yawa tana hani akan alfasha da al'amarkan da basu dace ba mummuna ayyuki kiran shi ne Allah maɗauki sai ya ce shin ba ni labari idan wanda yake hanawa game da yin sallah in kana alal huda idan ya kasance yana kan shirya me zai sa ya hana shi kuma tabbas manzo Allah sai sama yana kan shirya ya za yi dinga hana shi mutumin da yake kan shirya shine kuma Allah Allah maɗauki sai ya ce au amara bi taqwa sannan ko kuma yayi umarni da tsoron Allah me zai sa ya hana shi kuma tabbas manzala sun yana umarni da tsoron Allah kenan kawar magana ce ake mishi lallama ce ake mishi abuja to batta shi lallama baya daukanta he ta kai an haddada shi an tsawatar mishi shine Allah madaukakin sarki ta au amara bit taqwa ko kuma yayi umarni da tsoron Allah yayi umarni da tauhidi yayi umarni da abota Allah madaukakin sarki shi kadai ta yaya za a yi hana shi me zai hana shi me zai sa ya hana shi kiran wannan yana nuna mana cewa Abu Jahal yana hana manzon Allah sallallahu alaihi yin sallah shi kuma manzon Allah sallallahu ya kasance akan shirya ya kasance mai umarni da jaji tsoron Allah laihin da manzon Allah ya mishi shi ne mazala yana yin sallah yana bauta Allah shi kaɗai sannan kuma zo mazala ya kasance a kan shirya sannan mazala sama ya kasance yana umarni da tsoron Allah shi ne kawai ne da ya sa ake hana shi to kawo ana kwanar mishi mutumin da wannan ne sifofin shi ta yaya za a yi ka hana shi yin sallah kidan wannan ayat ta wani guri tana nuna mana yayin duk mutumin da yake kokarin hana yin sallah yana cikin hatsari sawa'an kana hana yin sallah da aikinka da aikinka ka hana mutum yin sallah ko kuma kana hana mutum yin sallah da wanda da yake suna iwace-iwace kawai da ake gidajen balo ko kuma da mai yake da suna kunna radio in kai makwabci ne na masallaci kana da shago ka kunna radio domin baka sallah a masallacin ko kuma baya bayyana ko kuma kare da kai sallah wani guri to duk mutumin da yake hana mutane sallah yake hana ta sallah yake hana mutane sallah kulliyan ko kuma yake hana mutane su samu nutsuwa domin yin sallah to wannan mutum wallahi a cikin hatsari kuma shugaban shi akan wannan tafarkin shine Abuja shi yasa wannan yana daga cikin lokutan za ga masallatai da yawa mun musamman wannan cin kashin an yi a masallatai da ahlus sunna lokacin da ya kasance da akwai masallaci na ahalin suna ya ga mutum ya ce a su wannan azhara lokaci ka za su ke yi ba za mu yi ba a kan wannan lokacin sai ya kunna radiyo da kiɗe-kiɗe da waye sauransu irin da tafawa kaga wannan mutum yana cikin hatsari domin wa ake bautawa allah ake bautawa allah maɗauki sarki ne ake bautawa kiyan kaga hatsari ne mutum ya dinga hana yin sallah ko kuma hatsari ne mutum ya dinga hana mutum tabbatuwa akan tafarki na shirya ko kuma ya hana mutum tabbatuwa ya hana mutum yin da'awa ko kuma kira zuwa ga tsoron Allah maɗaukin sarki gina wannan shi ne sifofin a wannan ayoyin guda uku wanda muka karanto na yanzu da akwai wanda ake hanawa yin ibada da siffofin shi shi ne manzan rasar sama an hana shi yin sallah siffofin shi yana yin sallah sannan kuma hallo yana kan shirya sannan kuma hallo yana umarni da kyakkyawa yana umarni da tsoron Allah to haka ake so duk wani mumuni ya kasance siffar shi irin wannan ce yin sallah tabbatuwa akan shirya umarni da tsoron Allah sannan kuma hallo da akwai siffofi na wanda yake hana yin sallah shine Abu Jahl shine ya tsani ayi sallah abauta Allah shi kai yayi so ayi shirka sannan kuma hallo ya tsani a tabbata akan shirya kullum bata yake kawo wannan shedani kenan sannan kuma hallo ya tsani ayi da'awa ya tsani ayi wa'azi ya tsani a kira mutane zuwa ga tsoron Allah to wannan su sufofi ne wanda duk wani mumuni ne sance su shine abinda aka hana koyi da yake don kafirai wannan kenan sai kuma zo za a ci gaba a ƙara faɗin wasu sifofi na shi shi abuja wanda yake yin hannu a ra'aita ba ni labari manzala su saba in kaddaba wata walla shi wannan wanda yake hana ka yin sallah ba ni labari idan ya karyata ya ƙi yin imani da allah ya ƙi yin imani da manzala su sama ya ƙi yin imani da tashar kiyama wata walla ya juya ya juya baya ya ƙi yin imani ba ni labari idan ya yi haka bayya tsoron Allah bayya tsoron gobe a tada shi a ra'aita in kazzaba wata labarin labari idan ya karyata da alkur'ani ya karyata da imani ya juya ya ƙin imani ya juya ya buje cewa imani bayya sauraron ma gaskiya barantana da bita alam ya alam bi anna Allah yara shin bai san ba da Allah maɗaukin sarki yana ganin shi kuma zai mishi hisabi kuma zai mishi sakamako alam ya alam bi anna Allah yara wayannan ayoyin guda biyu suna nuna mana shi wannan wanda yake hana manzara su sama ga wasu sifofi kuma hallo da yake da sifa ta daga cikin su sifa ta farko yana mai karyata Allah yana karyata Allah yana mai karyata iman da Allah yana mai karyata iman da alqur'ani yana mai karyata iman da manzara su sama to duk wanda yake da burbushi daga cikin irin wayannan baban shugaban shi Abu Jahl sannan kuma hallo yana mai juyawa yani ba zai yarda ba ma ana wazi ya ba wa wazi baya in an in za a sa kayan wazi he bur ya matsa moto shewar ungo ya tabbata nan kusa da mu kwanaki an shirya an zo za a yi wazi a unguwa kawai makwabci ne kawai da ya ta di in za a yi wazi ya kada moto ya ta yace shi bayya so ya saurari yani da'awa ta ahlus sunna amma kuma ya sanya saurari kiɗe-kiɗe in samari sun sa kiɗe-kiɗe amma wa'azin da hannu suna za su yi bayya so ya saurara saboda kai ya gane gaskiya to wani wata irin mummunan tabi'a ce wani wata irin mummuna al'umma baka san hannu suna ayar ƙura'an ne suke karatu hadisan manzana ne suke karantuwa ka tsaya ka saurara to wannan da akwai irin mutane masu irin waɗannan bakaken zuciyoyin nan shi yasa duk mutumin da yake bujircewa ba ruwan shi da sauraron wazi ba ruwan shi da sauraron nasiha ba ruwan shi da zuwa gurin karatu da nasiha to wannan mutumin za ka samu wani abu zai kasance da zuciya irin zuciya ta abuja ya kashe ya dinga karyatawa wata za a kama shi hadisi ya ce kare ba mu yarda da shi ba wata ran za a kama shi aya ya ce kai ban yarda da ita ba wata ran za a ce mashi a faɗakar da shi ya ce a wannan ba haka bane ba hankali na bai bani ba saboda nisa da karatu da yi to sifa ce ta abu jihar ya ne in za a yi karatu ma yana juyawa a ra'aita in kazzaba wata walla idan ya karyata ya juya ya bar ya bujir ya kenan alam ya adam bi anna Allah yara shin bai san da Allah maɗauki sarki yana ganin shi ba duk abin da yake Allah yana ganin shi gani na hakika kuma Allah zai bashi labari akan abin da ya kasance a haka ranar tashar kiyama a wannan kuma Allah tana nuna mana cewa shi Abu Jahl bai yi imani da akwai Allah ba balantana ma yayi imani Allah yana ganin shi sannan kuma Allah yana nuna mata bai ba imani da ranar tashin kiyama da akwai sakamako da akwai tashin kiyama kaga duka wayannan ababe ne wanda cuta cuta ne ta kai ka zuwa ga wayannan ababen gabaki da kina Allah kiyaye Allah raba mu da wannan musiba kina alam ya alam bi anna Allah ya wannan aya wannan ayoyin koda suna magana akan Abu Jahl suna magana akan duk wanda ya siffanta da su idan ka siffanta da dukkanin sifofin nan gabaki da to da kai da abu jihar biyu makoma ku daya idan ka samu wani bangare kana da wani bangare daga cikin irin bangaren azaba da zama shi allah karaba mu da siffantuwa da sifofi na wannan shaƙi alam ya alam bi annan lahayara wannan aya tana shiga gurin komai duk abin da za ka yi duk aikin da za ka yi ka san da cewa allah yana ganin ka alam ya alam bi annan lahayara kowa ya harnace wannan aya ya rike ta ya rike ma'anarta duk abin da za ka yi duk aikin da za ka yi ka dinga hararo ma'ana wannan aya alam ya alam bi annallaha yara magabata sun kasance wannan aya suna istihdarar da shi yasa duk abin da suke suna muraqaba ta Allah me yake cewa muraqaba ta Allah duk abin za ka yi sai ka tsaya ka gani Allah yana tare da ni yana gani na to wannan aya tana taimaka maka akan muraqaba ta Allah shi kuma duk mutumin da bayya muraqaba ta Allah madaukakin sarki za ga yana yin ayyuka ya je ya fada wancan zulubin ya je ya bar aiki na wajibi da sauransu shi yasa wannan aya tana taimaka maka akan ka nisanci abin da yake haramun ka yi abin da yake halak ka yi abin da yake wajibi a kanka alam ya'lam bi anna Allah ya lokacin da kana barci da asuba lokacin sallah yayi in kana jin kasala kasala ka tunano wannan aya alam ya alam bi anna Allah yara lokacin da kaje zaka yi wani kasuwanci ko wani aiki kaga da akwai riba ka tunano wannan aya alam ya alam bi anna Allah yara lokacin da zuciyarka ta kwade ta ma yin aiki na haram na asha zina da sauransu ko kuma abin da yake kai zuwa zina to ka san da cewa alam ya alam bi anna Allah yara lokacin da kake neman cin zalin wani ka ci haƙƙin wani ka tuna da wannan aya alam ya alam bi annan Allah yara ka tuna kuma wannan aya akan wa take magana akan Abuja idan ka bar umarni ka ka ki tabbaka wannan aya kamar kai irin Abuja ka dauke shi kidan wannan aya tana taimakawa akan yani yani ish'ari muraqabatillah ko kuma al-istish'ar bi muraqabatillah tana sa ka dinga jin Allah maɗaukin sarki yana tare da kai yana ganin ta abin da kake zai saka wa maka tana kara ma tsoron Allah in kana lura da wannan aya shi yasa kiyaye aqida ɗan uwa yana taimaka maka ka samu takawa ta fiki duk mutumin da zaka ji ana ce mishi bai tsoron Allah ne idan bai yi ba karatun aqida idan bai san aqida ba idan bai da aqida to wannan mutumin babu wata tsoron Allah tare da shi domin nan in mun lura alam ya alam bi anna Allah yara an yi isbatin ru'ya ru'yatullah Allah wa ake sarki yana ganin kowa sifa ce daga cikin sifofin Allah wa ake sarki yana gani wasu sun ce a Allah baya gani ta zai mace Allah yana gani ka gani aqida ta ahlus sunna tace Allah yana gani amma ba irin gani naka ba ba tare da ka masalta ba ka ce gani irin na malam tanko ko irin na malam mummuni ko gani irin na waye a'a ka yi imani ba tare da ka kamanta ba ba tare da ka kore ba ka yi imani min gairi takyifin wala tamsilin wala tashbihin wala ta'ati to ka gani aqida ta hanya aqida ce zaka san cewa Allah mawkin sarki na ganin ka ya tare da ma yakunu min najwa salasatu ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة أغني وانا آية تنعنى باب واني تتمنى دذايا متنبيو كومتون أكو ko mutum hudu ko mutum biyar fati Allah maɗauki sarki shi yake cike adadinsu ba in su uku ne shi zai zamto na hudunsu in su hudu ne su zamto na biyar in su haka duk inda za su kasance Allah yana tare da su ke sa kakka yarda ka dinga yin zunubi a ya gabata ƙasa za ta yi shaida a tare da kai aikin da kai yawa yanzu ta hajjisar akhbara za ta ba da labarin abin da aka aikata a kanta ƙasa duk aikin da ka yi shari'a wani alkhairi sannan an haɗa maka mala'iku wannan ya rubuta kyakkyawa wannan ya rubuta mummuna ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون yawwa akan kowa da akwai alhafizin wanda suke rubuta duk abin da yake wakana akan mutum kuma Allah ma yalfizu min qawlin ما
illa ladayhi يلفظ raqibun من قول إلا لديه رقيب عتيد duk wata magana da zaka hoto da akwai raqib atid a tare da kai wannan yana rubuta kyakkyawa wannan yana rubuta mummuna sannan Allah yana tare da kai wa'annan kadai ya ishe ka ka dinga jin tsoron Allah lokacin da zaka aikata aiki ƙasa za ta yi shaida duk abin da ka aikata sannan kuma Allah Allah yana tare da kai sannan kuma Allah ya sanya mala'iku a tare da kai shi yasa ake cewa mutumin da bayyana kunya babu addini a tare da shi mutumin da bai da kunya ba ba tun tare da shi saboda mutumin da bai da kunya bayya kunya Allah zai je ya zini bayya kunya ita ƙasa wadda za ta ba da labari a kan shi zai je ya zini bayya kunyan mala'ikun da suke tare da su shi yasa inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma tasha in baka jin kunya ka aikata dai abin da kake so domin kunya ita ce linzamin da za ta saka kiyaye addini kunya kuma kala biyu ne da akwai kunya game da Allah da akwai kunya game da mutane ka ji kunya Allah in za ka aikata zunubi shi ne makura in bawa yana kunya Allah za ka same shi bayya taɓa aikata zunubi ko a ɓoye sannan in bawa bayya kunya mutane za a ga ya huto kirki da dinga aikata zunubi haka gan shi da sigari ya huto yana busawa a titi ɗano da kowa na ganin shi da tare da cewa mummunan abu ne addininka ya kita ita sigari sannan kuma al'adar ka ma ta kita da sauran ayyuka wanda ya a hankali Allah ke yaya Allah raba mu da irin wayannan sifofin to wannan duka in mun lura duka gargadi ne ake mishi da jawo hankalin shi ne ake yi to kafiri da muka sani taurin zuciya gare shi ya ki dauka an yi an ya ki dauka to yanzu kuma hallo abin da ya kiyaye shi ne gargaɗi ya za a mashi kawai in ba shi ba hallaka shi ne zai to shi kuma duk kafiri ya san abin da ake cewa hallakawa yana tsoron narkon azaba musamman in ta kasance a nan duniya zai to shi ne allama oke sarki ya cewa kalla baridai ko kuma kalla tabbas la'illam yantahi wallahi idan bai bar ba wannan abin da yake kalla la ilimin ta yi tabbas wallahi idan bai bar ba wannan abin da yake abuja bai bar ba hana bawa da yake akan sallah bai bar ba karyatawa bai bar ba musgunawa addinin musulunci kiya da musulunci wallahi idan bai bari ba la nasfa'an bin nas ya za mu sa a kama makwarkwatar kanshi a kama gaban kanshi yani tsakiyar kai gashi da tsakiyar kai ko kuma da kan goshi shi za a kama a jashi ko a kama shi a jashi a kai tsaye kowa yana gani mala'iku su sabko su kama kuma kwarkwatar kanshi su su jashi zuwa ga wutar jahannawa ko kuma a sa ya ya mutu ta hanya an kama makwarkwatar kanshi kayo da ya tabbata lokacin da aka yi yakin badar ya- samari guda biyu da su da a- ina ji ko abdullahi bin mas'ud ne suka kashe shi suka ɗauko kanshi suka kama gashin kanshi suka ɗauko suka kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ranar tashin kiyama idan za a sashi wutar jahannama a kama makwarkwatar kanshi a jefa shi cikin wutar jahannama kawai yadda ya tabbata a cikin suratul rahman yu'rafu al-mujrimuna يُعْرَفُ bisimahum الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ Allah maɗauki sarki ke cewa ran tashar kiyama za a san kafirai mujrimai wanda suka yi aiki mummuna za a san su bisimahum da alama da take kansu malamai suka ce ita ce bakin hutska baƙaƙe dirin-dirin ne sun yi kama da makomarsu ita ce wata jahannama fayu ukhadhu bin nawasi wal aqdam za a kama bakwarkwatar kansu bil- wal aqdam da kuma ƙahuwansu a jefa su cikin wata jahannama to duka wannan ɗaya daga cikin ma'ana guda uku ne ko ya kasance da nasfa an bin nasi ya za mu kama makwatar kashi a ja ta tun ƙarfi a nan duniya kowa yana gani a turo mala'iku su kama su ta yi da shi zuwa ta jana ma ko kuma lokacin in mutuwar shi ta zo yakin badar kawai da ya tabbata ko kuma ranar tashi da kiyama ma'anoni uku ne duka kowanne yani salih ne yana daukan wannan ma'anoni jayyid kalla la illam tahi kalla idan bai bari ba la illam tahi lamun inda ta farko la illam tahi lamun ce ta shedar da akwai rantsuwa kalla wallahi la illam tahi haka ne asalin magana sai aka goge rantsuwa dan wata hikima kenan kalla la illamata bari dai tabbas idan bai bar ba wannan abin da yake na yani banna da na kiyaye da musulunci da na bata da na kafirci da na musgunawa yani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nasfa'an bin nas ya zamu sa a kama makwarkwatan kanshi a ja ta tinkari shine la nasfa'an bin nas ya malamai suka ce la nasfa'an bin nas ya yani shine za a kama makwakwatar kashi da karfi a ja la nasfa'an bin nasiya ay la na'khudanna bi nasiyatihi wa hiya muqaddam sha'r ar-ra's za a kama makwakwatar kashi wannan makwakwatar kanti shi ita ce yani gashi na kai na gaban gaban kai na goshi babu inda in aka kama maka aka ja zaka sha wahala kawo wannan wannan kusan mu no amma kusan ko ma'ana ba za ta fito ba a gare mu da yawa saboda mu yawanci aski ake yi babu su ma da yawa su kuma a lokacin laraba ne an tara gashi tawo yanzu mutum ya tara gashi yana da yi a kama gashin da nan na gaban kai a ja a ɗaga shi duka nauyin shi a cikin wannan gashin wani irin azaba za ka gai kaga shi yasa yawanci za ka zo irin wannan ma'anonin nan yani mu da ke gashi ka mutu barkalla masha Allah mazan ma basu da gashi matan ma kai afwan basu da gashi ina ina magana akan mana ah kidan shine la nasfa'an bin nasiya za mu kama makwarkwata kanshi kidan za Allah zai sa a kama kokon da shi turo mala'iku su kama to sai Allah madaukin sarki ya bayyana ita wannan makwarkwata kan nashi wannan gashin nan na kan nashi ana nihin shi karan kai ya nuna cewa wannan gashin kan nashi gashin kai ne wanda yake mai karya mai kusakurai mai banna amma nan ba wai gashin kan ne ba ke ne ana ne shi karan kai shi min babi laƙin juz'i ma iradatu kull a hudu wani bangare ana nihin duka shine nasiyatin wannan makwarkwata kan nashi kazibatin mai karya ce yawan karya gare shi ya ce zai yi abba isa bai kinan daga cikin sifofin abu jihar makaryaci ne shi yasa kada mutum ya siffantu da karya shi yasa manzo Allah sai ke cewa iyyakum al-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar ku kiyaye da yin karya domin karya tana kai mutum zuwa ga fajirci ya zamto fajir daga fajirci kuma hayuta Allah kiyaye kenan daga cikin sifofin shi makaryaci ne khati'a sannan kuma ita wannan marubata kan nashi mai yin bannati khati'a mai yin bannati yani ana ne shi mabannaci ne saboda babu bannar da ta kai ka hana yin addinin Allah babu bannar da ta kai ka dinga yin kiyayya da manzo Allah sallallahu babu bannar da ta kai ka dinga kin musulmi ka dinga kin alqur'ani babu bannar da ta kai ka ki abautawa Allah shi kadai to mubannaci ne nan khati'a da akwai bambanci da tsakanin al-khati' da al-mukhti da akwai bambanci da tsakanin al-khati' da al-mukhti al-khati' shine wanda yake yin banna da gangam yake yin kuskure da gangam da gangam ya kama yayi banna shi kuma al-mukhti shine wanda yake yin banna ba tare da nufi ba eh kuskure shi wannan al-mukhti yana da uzur al-mukhti wanda yake yin kuskure ba tare da yani ba tare da sani ba ba tare da yani ba da gangan ba yana da uzur amma wanda yake yin banna al-khata mai kuskure ne shi yasa nan gura aka aka sifanta sifar shi shine nasiyatin kadibatin khatiya ba ce ba mukhtiya wadah kawai irin misalin da ke da kwai bambanci tsakanin alkasid da almuksid alkasid shi ne azzalimi almuksid mai yin adalci alkasid wa inna minna wa inna minnal qasituna ha sannan kuma allo eh, na'am wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun da akwai musulmai da akwai qasitun kenan alqasit azzalimai ha inna allaha yuhibbul muqsitin almuqsit shine adal kawo irin bambanci ne dake da akwai ishara zuwa ga yani bambanci dake tsakanin alkhati' da almukhti' wada kenan shi abu abu jahal ya daga cikin sifofin shi makaryaci ne sannan kuma hallo mai banna ne da gangan mai kuskure ne da gangan da gangan yake yin kuskure ha kidan Allah ka raba mu da irin wannan sifofi na banna nasiyatin kadibatin khati'a to lokacin da ya nemi ya hana manzo Allah sama yin sallah ya takura manzo Allah sai manzo Allah sai ya tsoratar da shi ya mushi wa'azi ya gargade shi sai ya ce ni ne za ka daga gaya wannan abin to wallahi ina da jama'a da yawa ina da 'yan majalisa ina da 'yan goyon bayana da yawa wanda suke zuwa su taya ni hira zan je in jawo su wallahi muga da ni da kai waye mutane da yawa sai manzo Allah sai zama a Allah madaukin sarki nan zai mai da mishi raddi ya je ya jawo mutanen nashi in ya jawo mutanen nashi za a kira mishi mala'ikun masu tsaron wuta mala'iku masu tsawon wuta shi ne allama ɗauki sarki ya cewa fal ya nadiya ya je ya kirawo 'yan zaman fadar tashi 'yan zaman majalisun nashi an nadi shi ne gurin da ake zama majalisi fada shi ne an nadi ya je ya kirawo 'yan fadar tashi da 'yan majalisun nashi ya ne abu ya ko shi ne war kuma shi ya kirkiro falifa shi ya kirkiro fale-fale yau haka ne don tsaba wani jahiliya da ake irin na abuja yani da an tashi yin tsakanin samari an samu wata matsala ya ka ja ce kai barin je in kira yan fale-falen mu a zo kawai su zo da makamai suna ta buge-buge da sauransu to kaga wannan tafarki ne irin na abuja tafarki ne irin na abuja kaga da akwai matsala shi yasa wallahi rishin karatu kuma wallahi wasu ba san ba irin wannan sifofin da sun san da wannan wannan irin wannan tsarin Abuja ne ya fara tantaro shi duk majalisi idan ba domin a tabbatar da alkhairi bane wannan majalisin ba an hana musulmi ya zauna a cikin shi fale fale duk da ake yi fale inan da ake yi da waye sauransu dukkan su ba alkhairi bane ba tare da su ba za su taba ganin ba dattijo ya dauko kaya su su kama mishi ba za su taba ganin ba ana yin banna su dakatar kullum in ba shaye-shaye ba da yanayin tsare-tsaren sata da sauransu ba babin da ake in ba wadace-wadace ba babin da ake ke na kaga ba alkhairi bane ba ciki shi yasa manzo Allah sama lokacin da yace in babu makawahi kun zauna a titi to ku ba wa titi hakkin shi amsa sallama da ghabbul basar da kuma kamawa taimaka mabukata in su zo wuce da sauransu kiyan kaga yani irin wannan tsari na katana da majalisi a zo a dinga zama ka yi gayin fada a siyo kayan abinci a dinga ci a dinga ɗora wake a dinga waye don ka dinga tara mutane don goban an taba ka zo da mutane a yi wulakanci tsari ne na abuja shi ya fara ɗawa mutane a wannan tafarkin idan wanda yake yake irin wannan abin to ya da cewa shugaban shi wanda ya sunanta mishi wannan abu shine abuja allah ka raba mu da wannan yadda ya zo ce zai kirawo mutanen majalisar shi 'yan falon shi zai kira 'yan fada shi su zo su yi zub da jini su zo da wukake da sauransu sai allah ma'auki sake ce fali ya du'u nadiya ya kirawo wannan 'yan majalisar nashi sanadar zabaniya mu kuma za mu kirawo mala'iku masu mai gadin wuta nan azzabaniya min azzaban azzaban shine addafu bil quwwa a tunkuɗe mutum da ƙarhi yani mala'ikun da suke tunkuɗe mutum da ƙarhi in suka bugi mutum sai ya ragwargwaje shine min azzaban yani tunkuɗe mutum da ƙarhi to sanadu azzabaniya za mu kira mala'iku masu kakkausar ɗabi'a kawai da ya riga ya tabbata wuta akan ta alaiha mala'ikatun qiladun shidad suna da kakkausar tabi'a shidadun masu ƙarfi la ya suna Allah ma'amarun basa saba Allah akan su azabtar da kafin yani sannan kuma hannu wayannan mala'ikun su ne wanda ake ce musu khazanatu jahannama Allah zai kirawo su sai a gada da yan fadar tashi da mala'iku wanne zai wannan shi yasa lokacin da ya zo ya ce zai taka manzala su sami yana sallah da ya ga katar rami a gaban shi na wuta ya ga kuma lofuffike na mala'iku suna neman kama shi bai ƙara yarda ba ya isa da ya isa kuma da an azabta da shi a kan wannan lokacin shi yasa abdullahi bin abbas yake cewa lau da ana dihi la a hazatu mala'ikatul azab min sa'ati inda ya kirawo mutanen majalisun nashi da ya ce zai kirawo su zo su yi banna su yi ta'addanci to da a wannan lokacin mala'iku za su kama shi mala'ikun azaba za su kama shi haka abdullahi bin abbas ya hudu kawai da imamul kurtubi ya yi ishara zuwa ga haka kenan wannan shi ne daga cikin sifofin shi shi yasa dukkanin mutumin da zai zo in an yi washi wanda yake ce bari in je in kira yan gidan bari in je in kira yan fadan bari in je in kira yan gongo bari in je in kira abakalina wannan da'awa ce ta jahiliya ba wannan ba ta kai bai zuwa ga haka ku tattamna ku sasanta as-sulhu khair wa sulhu khair ka Allah ma yake sarki ne wani يعني وإن طائفتان من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى حتى تفيء إلى أمر الله فأصلحوا بينهما a yi sulhu tsakanin mutanen da suke suka sami sabani shi yasa addinin musulunci kira yake zuwa kwanciyar hankali da zaman lahiya sulhu sai Allah maɗauki sarki ya ci gaba da cewa ba ya ce ba manzo Allah sa sama kai yayi sallah in yayi sallah zai zo ya taka shi zai je wa mishi waye to yanzu an gama an yi maganin Abuja an yi maganin shi saboda wannan narkon azabar da aka yi mishi abin da halaka da ya gani kirkiri to tun daga nan shiga tsoro shiga taitaye shi kuma an kashe shi kashe kisa na wulakanci a yakin badar abuja sai Allah ma dauki sarki ce kalla bari dai ko kuma haƙƙan kada ka saki la tuti'hu kada ka yi mishi bayya kalla tabbas haƙiƙa kada ka saki ka yi mishi bayya ko kuma kalla idan bai bar ba wannan abin da yake zai ga sakamakon azaba la tuti'hu kai kuma kakka mishi biyayya la tuti'hu kada ka mishi biyayya yani Allah nan gurin yana hana manzala su sama yawa Abu Jahal biyayya domin Abu Jahal kafiri ne kuma yana daga cikin munafikai domin kafirci shine karshe wajen munafurci kawai yadda Allah mauke sarki yayi bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين Allah ma'auki sarki ce ya yi wanda biyu ya kai wannan annabi ittaqin za ka ji tsoron Allah idan za a umarci manzana sanar da ya ji tsoron Allah wa ya yi saura wala tutil kafiri wal munafiqin kada ka wa kafiri biyayya da kuma munafiki duk wata biyayya da kake sani kada ka saki ka wa kafiri ko munafiki saboda idan ka mishi biyayya to tabbas ka shiga cikin sabani domin shi kafiri da munafiki babu abin da yake umarni da shi sai sabon Allah kuma zo a cikin surar da Allah madaukakin sarki ya ce wala tudil kafirina wal munafiqina ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله حسيبا وكيلا وكفى بالله Allah وكيلا madaukakin sarki ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala tudil kafirina wal munafiqina kada ka wa kafiri da munafiki kada ka mishi biyayya kada ka musu biyayya wada'a zahu bar cutar ma da suke ya hakuri akan cutar ma da suke wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah madaukakin sarki wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zanto wakilin ka mai mutan lamarinka Allah madaukakin sarki kawo a wannan ayina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk cutar ma da za su yi ba su saba su tabaraka za su yi ta yin surutu ne Allah ne zai kiyaye ka inna ka mai naka mustahzi'i jayd anan gura Allah madaukakin sarki cikin wannan surar da muke ciki yace kalla haqqan tabbas kada ka saki la tuti'hu kada ka mishi biyayya ka ci gaba da sallaka ka ci gaba da da'awarka ka ci gaba da kira zuwa ga addinin Allah wasjud ka ci gaba da yin sujjadaka ka ci gaba da yin sallaka waqtari ka ci gaba da neman kusanci da Allah madaukakin sarki anan kun mun lura an hada wasjud waqtari a guri daya malamai suka ce ishara ce akan cewa sujjada tana kai ka zuwa kusa da Allah madaukakin sarki kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisin da Abi Hurairah ya rawaito shi wanda Imam Muslim ya huddo shi a cikin sahihin shi ma Abu Hurairah yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a manzan Allah sallallahu alaihi cewa mafi kusancin lokacin da bawa zai kasance yana kusa da ubangijin shi shine lokacin da yake sujjada wa aksiru du'a ku yawaita addu'a duk wata addu'a duk wani alkhairi da kake so ka samu to ka yi shi a lokacin da kake cikin su duk wani shari da kake so Allah ya tsare ka to ka yi shi ne a lokacin da kake cikin sujjada aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a ku yawaita addu'a a wani hadisi manzo Allah sai ke cewa a cikin rukuni to ku yawaita yin addu'a fa qimna an yustajabu lakum yayi kusa tabbas amsa muku addu'a kenan sujjada guri ne na addu'a guri ne na wanda bawa zai mai da hankali akan ya addu'a wannan ayar ummul lura ta yi hani da manzala sama kaiwa Abu Jahl biyayya sannan kuma luta umarni manzala sama da yayi sujjada kalla la tutihu wasjud waqtan ka yi sujjada ka nemi kusanci da ubangijinka wannan aya tana daga cikin guraye na sajda idan ka karanta suran nan ka karanta zuwa wannan gurin kana zuwa kan wannan gurin ana so ka yi sujudin tilawa sujudin tilawa wasu gurare ne a cikin alkur'ani wanda idan ka zo su za ka yi sujjada a cikinsu sujudin tilawa za ka yi sujjada kenan ka fuskanci gabas ka kabbara ka yi sujada ya sha bambam ana yin ta babu alwala ko ko da arhai da alwala abinda ya yi yani mutum ya yi ta da alwala amma babu alwala ma mutum yana iya yin ta ita ɗaya take da sujudu shuku sujada ta godiya kuma ana so mutum ya fuskanci gabas shi sa daga cikin ladabbuka na kira ake so he kayi alwala kayi tsarki ka yi saboda irin wani na ababen da su iya kama ka haka kuma liman yana yi ya karanto kai tsaye yana cikin yani ya karanto fatiha ya karanto sura da ya zo wannan wurin kai zai zai tayi zuwa ga allahu akbar zai kabbara idan ya dago sai kuma in ya dago ya meke ya ci gaba da rukuni shi zuwa ga sauran abin da ya rage na raka'a shi amma banda malamai suka ce banda a sallah wadda take ana sirran da karatu saboda mai sa a sallah wadda ake sirran da karatu kawai kai zai mu gani man yawa in a irin in a irin maiduguri ne ko wasu garrika ya ta wani abu ne zo mutane wa ta ba su kiran kaga ya dishe sa malamai suka ce kiran banda a irin wannan ya tabbata manzala sa sama ya tabbata hadisi hadisin da Imam Bukhari ya rawaito Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu ya kasance yasjudu fi idza samau shaqqat ya kasance yana yin sajada a cikin idza samau shaqqat gurin sujada da idza samau shaqqat sai kuma ya kasance yana yin sajada wa yani iqra bismi rabbika alladhi khalaq yana yin sajada a cikin iqra bismi rabbika alladhi khalaq ita ce wannan gurin kenan manzo Allah sallallahu ya kasance yana yin sajada a wannan gurin kenan a takaice dai yan uwa sujjada yana daga cikin shirya ta musulunci wanda yana daga cikin roman tilawa yana daga cikin roman karatun alkama za ka yi sujjada wannan sujjada idan ka yi ta za ka yi yanayi tasbihi kawai yadda kake a sujjada ta sallah ka dago kuma babu wata sallama yani don kan mutum ya zai ya je ya sallama kawai da ka sujjada ka dago shi ke babu cewa assalamu alaikum don ka aje wani ya yi sujjada yana can sallah kuma ya sallama a sallama a tsaye kiyan babu sallama ya ne a cikin sujudin tilawa wani a takaice insha Allah uwa shi ne abin da ya shahi na tafsirin wani namu kuma yau ita ce rana ta ƙarshe wadda za mu rufe tafsiri insha Allah sai kuma sati mai zawa na shekara mai zawa insha Allah in Allah ya yi sare bai izini Allah ta baraka ta'ala a takaice yan uwa a muƙaddima mun yi ishara zuwa ga mahimmancin tafsiri da kuma kasancewar shi al'ada ce ta ya tafsiri a ramadan kasancewar shi al'ada ce ta musulmi na nan ƙasa hausa ana yawan yin tafsirai a cikin yani ramadan a cikin masallatai da sauran gurare a watan azumi sannan kuma domin ishara zuwa ga ma'anar tafsiri shine kokari a bayyana ma'anar me yake da suna magana ta Allah maɗauki sarki bisa dogara akan alkur'anin da kuma hadisan manzon sama da magana ta magabata da yare na larabci wanda shine tafarkin da muka bi sai kuma hadu tafsirin mu ya gini ne akan doron aqida ta ahlus sunna wal jamaa yani duk gurin da ya tahi ishara akan ayi akan aqida sai mai ishara akan shi kuma hadu tafsirin yana yin ishara akan tarbiyya duk gurin abin da ya shafi bangaren tarbiyya da gyara ɗabi'u muna ishara zuwa gare shi sannan kuma da bayani akan abin da ya shafi hukunce hukunce da ɗabi'u kyakkyawa da kuma yani wayar da kai akan abin da ya shafi idan muka da sauransu sannan kuma hallo tafsirin nan namu mun muna yani muna iya timadi da littafai da yawa mafi littafan da muka yi amfani da su a wajen tafsirin wannan littafai ne guda biyar ko guda shida na farko da akwai tafsiri tafsir ibn kasir tafsirin qur'an azim na ibn kasir wadih sannan da akwai mukhtasar ishi wanda shine ma nake yawan zuwa da shi sahih tafsir ibn kasir na al-allama mustafa al-adawi na biyu da akwai tafsiri karimin mannan na al'allama ibn sa'adi wanda shi tafsiri ne shi ibn kasir tafsiri ne wanda zai hada ka da maganganu na magabata shi kuma tafsiri karimin mannan tafsiri ne wanda zai tarbiyyantar da kai a kan tarbiyya kyakkyawa tarbiyya ta musulunci ta sunna sannan kuma zo da akwai aisar tafasir na abubakar aljaza'i wanda shi littafi ne wanda ya kai makura wajen bayani akan tarbiyya islamiyya bayani akan bufumi na shari'a sannan kuma hannu da akwai littafi na safota tafasir shi kuma safota tafasir na alama sabuni shi kuma ya hirarka za a bangaren abin da ya shahi loba shi ne wannan littafin shi ya hirarka za a kan abin da ya shahi yare na larabci da bayani a kan loba da huskoki na yare mufradat sannan kuma hannu da akwai tafsirin jalalai shi kuma tafsirin jalalai fa'idar shi yana yin ishara akan wasu bangare na kira'at wadda suke da alaka da ma'ana na tafsiri wayannan su ne tafasirin a takaice da muka yi itimad da su sannan da akwai wasu tafasir kawai tafsiri na yani tafsirin qur'an karim na ibn rusaymi wanda shi ma littafi ne mai tafsiri ne mai muhimmanci tafsiri ne wanda yani ibn rusaymi da duk wanda ya sashi a kowane bangare to haka akan tafsiri duk bangaren da ka sashi za ka ga malami ne mai bayani mai bayyana ilimi to haka shi bangaren tafsiri a takaice dai wayannan su ne tafasirin da muka yi amfani da su a wannan yani tafsirin da muka yi abinda muka karanta Allah ya sanya mashi albarka Allah ya tabbatar da mu akan ma'anonin da kuma aiki da suna eh eh eh eh tarihi addu'a yana iya yi da idan ya kasance yana iya yin da larabci zai da larabci idan bai ya iya yin addu'a da larabci ko da a cikin yani me yake da suna sujida ce zai addu'a da yaren da yake iya domin Allah yana jin kowane yare amma yadda ba zai bayyana ba zai yi ta a cikin zuciya shi wadai wannan shi ne kira a takaice dai wannan shi ne abin da ya shayi yani wannan wadai zai kenan wannan shi na takaice yan uwa abin da ya shayi tafsirinmu kenan insha Allah za mu rufe da addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة